أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na rabiu sani hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ishirin allah mana wafaka a darasinmu na sati da ya gabata mun tsaya cikin suratul kaf na aya ta tamanin da biyu ƙarshen kisar annabi musa alaihissalam da annabi hadir a nan muka kawo ƙarshe girmewar sabuwar kisa ta dulkar nai kinan sabuwa ce a cikin usoshi fitimin da Allah rama
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين أنوا وأنك استعصابوا a wannan sura suratul kaf iya daga cikin tambayoyi da ahlul kitabi ke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kurewa ko don su ga annabin Allah ne ko kuwa ba annabin Allah ba ne wani ilimi ne da su kaɗai suke da shi don labarin wannan ba wani zurkar ne ya yi jima kwarai akwai ayin zurkar ne na kusa al'afkandar biyu aka yi a tarihin duniya akwai wanda ake tsoho da ya jima abinda yake malaman tarihi ke cewa tun lokacin annabi ibrahim a.s. kuma akwai na baya-baya kayan isa a.s. da shekara da biyu shi wani na baya kafiri ne a zalimi wancan shi ne wanda zama mutu labarin a cikin wani wurin sha'ala wannan bawan allah turkanai mutum ne wanda allah ya ba duniya ya ba shi daula bawan allah ne na kwarai da suna cewa annabin allah ne ganin wasu ayoyi za mu ga akwai alaƙa da yake sa muna da Allah subhanahu wata'ala ko suna ta iya da iya da tare da wani annabin Allah iya ba shi labarin abin da ya kamata a yi daga Allah subhanahu wata'ala ala kullu halin dai mutum ne wanda an yabe shi kuma ya mallaki duniya ta kowane bangare ba abin da ya tunkare shi da ba abin da ya tunkare da gare shi wannan bawan Allah shine zalƙanne wannan cewa zalƙanne malamai na tarihi na kama gano da yawa me yasa aka ce mai zurkar ne wasu a iya da wasu a goshin shi akwai wasu kaho na na bakin kare na tagulla wasu ce a abin da ya karhi cewa ganin mulkin bangaren duniya duka bi misali ya mallaka wasu da yamma ya mallaka shi dai ala kudin halin haka sunan shi ko lakabin shi ke zulkar ne kurin haka za mu tsaya duk wancan tarihin ba ka da tabbata akan kowanne to wannan bawon Allah abin da almuhim kenan ba sunan bane don almuhim zama wa kan muhala me yasa sai mu dukkan ne amma me yasa dai ga abin da Allah mu dukkan ne Allah mace shi suna kama tambaya akan zulkar ne Allah ya manzon shi kul sa'atulu alaikum min dhikra wannan bawon Allah zan ba ku labari na wani bawon nan labari ne na kat na gaskiya na wannan bawon Allah zulkar ne wanda wannan yana cin hujjoji akan Allah kitab irin tambayoyin suka yi aka ba su sun san wannan ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga karatu wajen kowa ba malami bane bai da bai da karanta ba amma ga shi da tambaya wa ta gazar kowa in ba su tsakanin su ba da ilimin shi sai su amma ga labarin dalla dalla wanda babu ma nan gaban aure shi ne tabbatar da cewa kina wannan manzo ne daga Allah subhanahu ya ce suna ma tambaya a kan labarin zulkarnai ka ce musu sa'atubu alaikum minhu zikira zan karanta muku labarin wannan bawan Allah zulkarnai da mai Allah wa
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
الله إنا مكناه في الأرض inna makanna lahu fil ard Allah ce mun ba shi cikakken mulki wani babu dan ada babu dai gagara shi abin da yaso ke yi kuma Allah ce wani abin Allah shi ba shi haka makanna lahu fil ard mun ba shi dama tabbata a sama kasa an tabbata ma da nau'in mulki mulki ne mai girman gaske bai da wata adawa yace wa atana min kulli shay'in sababa kaji duk abin da wani mai mulki ke bukata mulki tabbata Allah ba shi kullu zama ka san kenan babban mulki duk kullu shi da abin da yake tabbata mulki tabbata ka zama da girdin da Allah ba shi shine wannan bawan Allah suka ne me yawa kana fa atba'a sababa hatta idza balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi 'aynin hami'atin wa wajada 'inda عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
نعم الله شيء فأتبع صبرا وانا دام هذا الله باش تتما قولوا نمي ملكي a nan zaba mu labarin yadda ya yawon duniya wannan dama da Allah ba shi ta yi iji inda ya so shi da inda yake so ya bi wannan hanya da Allah ba shi duk da yawan a nan akwai cikin tafsirai su wani da gafarta mu suna kawo wannan sababa wai hatta da wata ruwaya ana nufin zuwa ga ka'ab da habar duk da ta tabbata ka'ab da habar ya wani labarin wai dan mulki da Allah ya bashi har yana ɗaya mai doki shi a turmamu wasu raina wannan labari ne ya tabbata ka'ab da habar wanda kwarai ma'auya ya yi inkari ya yi abinci kwarai a kan masa'atun zamana da ma'auya ya kan labarin sannan me ka'ab da habar ba ƙarya ba zai shekar irin labaru da ake samu wajen an likitab wanda babu ta ce wa kaskun mutum su da su haka yake labarin auren su amma ba gaskiya ba da gaskiya magana ne za mu buƙata kai ne wani doki a sararwa ka zaɓe shi ne gurin ko za mu kun zaɓe da ya tabbatar da tushe gaskiya wannan hanya da Allah ba shi ta cimma mulkin shi ita ce ya bar ta hanyoyin rangadi yawo dukkan bangaren duniya gani ya yake ciki حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما إيه تكنت هي من كي أكرت يا يبنغر يما حتى إذا يكي مغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس حتى إذا يكي كارشان إذا يكي قرانا نفاع وعبا كنتم نعم ابن كثير rahimahullah da jimawa ya wannan magana a ko suna ka magana ai cikin cikin da kawon can ai he da ya je ya huce inda yake hadawa har ya tana hutuwa daga bayan shi wai ya huce in hada rana har rana shi take hutuwa daga bayan shi ya gaba ke da shi to wannan ba ta kashe da ban na Isra'ila bai kuma da mako shi kuma tarihi ma na abubuwan na hakika ma geography da geography wanda zan kai kasa babu da wajen kasa a jaji wani wuri na tana hudu a baya duka dama kwashe kwashe ne kuma ilimi da kwanta ma abun ba haka mai dama kudin nan cewa bakin inda zai shi duwan da ya san bakin kamar da ibn kasir ke cewa duwan da san bakin teku shi daga rana kamar tana hada wa cikin ruwa wanda duwan da zai bakin ruwa kuma magariba ta zai kamar kasarar tattalin da majalisar zai ne nan kenan ya je ƙarshen tahiya inda yake ma'ana sama kasa shine waje da ta zaro fi ainihin hanya ya samu rana da tantana faɗawa cikin wani ruwa ko wata shaƙiyar ruwa na ma'ana kuma na cikin wani ruwa tana faɗawa kamar cikin ruwa a yadda yake gani a idan idan mai gani haka yake zai mamu wannan shine tahiya da yi ta kenan da ya tahiya ƙarshen yamma inda za a yi tahiya nan almuhimmi abin da ake magana a nan yau kana wani wurin wa waje da inda haƙon a wannan wuri da ya je ya samu wasu mutane wanda wannan mutanen wata jama'a ce al'umma ce samu a wurin a nan allah ba shi zaɓi ƙulna ya zalƙannai don kenan ba musulmi ba ne an ce yawo yake na da'awa ne na isar da saƙon allah aka ba shi dama da Allah ta kunna ya zalqarnai wanda shi ke sa malamai ta kenan annabin da Allah ta kunna mu mutum ya zalqar kenan Allah iya magana da shi shine hujja ma sai annabin Allah ne kunna ya zalqarnai muka ce ya zalqarnai imma an tu'addiba wa imma an tattakhadha fi musala an baka dama wannan mutanen diyan da kai ko ka kashe na kashewa ka azabtar da su ko ka mutu ka yaƙe musu ta wani abu musulunci ma haka ba a nan sallar salama ana yaƙe mutane za a kama kamammu aka ci ku a yaƙi ana da dama in ma a sai da bayan a yadda aka yi ko kuwa a masu su zama iya kamar kowa duk wannan ta rage ga shugaba a ta musulunci abin haka aka yi aka ba shi zaɓi in ma ka yi alkamasa azaba ko mana ka musu kyakkyawan mu'amala ta yahiya ba tare da azaba ba Allah zai ba shi zaɓi yanzu wannan zaki da aka bashi me yace
qala amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuradduhu ila rabbih ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا نعم ينزو وانا داما دا اكباش ينزو قال زي ما عمل قال amma man zalam duk wanda ya zalunci kanan da shirka kiran wanda ya ci gaba da kafirci shi ma'ana bai amshi kira ba da aka mishi ya ce sofa nu'addibu mu a hannun mu tsarin mu za mu azabtar da shi abin da ya ji ya daga za mu yi adalar da shi za mu mai azaba a nan sun mai rabbi da rabbi fa yi addibu wa azaba mun fara ke za mu yi zaba ke za mu yi gwargwadon samun azabar za mu yi gwargwadon azabar mu ta duniya nan kawuri idan aka ce kawuri akan kawurci wannan somin taɓa ne somin taɓa ne aka mishi kuma za a maida shi zuwa ga Allah ki suma rubla rabbi za a maida shi zuwa ga ubangiji shi fa yu'azzibu azaban nukura dan ya azaba mummunan azaba ken ta azaba ta duniya ken haka ken duk wanda ka wuce kurum din azaba azaba ken bai bare shi zai azabtar da shi abin da kamata a mishi kuma ya koma ga Allah kuma Allah mai azaba mai muni akan duniya haka yace zai yi su أما هو أما من آمن وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن وعمل صالحا أما دون دي إيماني دي أيكي نقري فله جزاء الحسنى iyar sakamako na kwarai na aljanna kenan a wajen Allah hukum bangaren mu wa sanaqulu lahum min amrina rashad kuma za mu yi mu'amala kyakkyawa mai sauki game da shi nan ga ya ba ya ba zaki ne ga yanda zai dace duk wanda kawurce ya ce gaba kan kawurce shi a nan duniya za mu azabtar da shi a duniya kuma zai koma ga Allah azaba da kanshi mummunan azaba amma wanda ya imani ya aiki na gari iya da sakamakon gidan aljanna a lahira kuma ɓangarenmu za mai kyautatawa ta mu'amala kyakkyawa zikirin tarihi ga mutane ba sai zama abin zafi haka yi ma haka ke da mu'amala da wani mutanen wanda iske a ƙarshen ma'amura ta ƙarshen inda ya ji ƙarshen mana zan bakin teku bayan wannan
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا نعم yanzu kuma ce bayan ya tsare da ɓangaren yamma tafiya ce ake ta mulki kuran ba abin da gare shi ya ce sun ma a sababa kuma ya biyo wata hanya daban bayan wata kai shi zuwa ƙarshen yamma ya yi biyo kuma wata nahiya ta ɓangare nan ma iya tafiya hatta idza balaga matsali ashams na ya karanta da kai ya je ƙarshen yamma kuma ya je ƙarshen gabas nan abin da za a bamu na labarin sun sace daga domin kin ya tafiya doguwa da tabi da gaya ta yi yadda kai ma an kama na ƙarshen yamma da ya je ƙarshen gabas da ya je mun ji ƙarshen yamma sai kuma yanzu ina sai an ce matsali shamsu mahudar rana nan wa menene cewa na ka ce mahudar rana an san da gidan karshen ma'amura inda yake karshen tahiya karshen kasa a gabas su misali na misali japan duk da an san ilimin zamani da turai da ilimin zamani sun san tahiyar rana ko matsayin duniya amma duka ce japan sole da bakon sole da bakon sole da bakon kakan japan a kiran da turanci sole da bakon ma na mahudar rana duk da zamun da gaske kenan mana karshen gabas kenan sai da je karshen gabas a nan kuma waje da ha ta tsalu alaƙon lamna ja'allon min duniya su kuma su gawo su irin jama'a da iske ya iske wasu mutane garin sam su ba sama da gida a ce kurin tsirarar ta hutu ta hudu ya shiga cikin ramuna ba su da kuna ba su da gidaje ba su da makariyar rana wannan haka ta haka irin wannan mutane isko a wannan wuri nan kuma an gaya mana irin abin da iske nau'in mutane wanda ba su ma da gida a wurin kun ba tare ba da an ba mu labarin kirsar yayaye da su irin yadda ya da wancan mutanen yamma Allah ta kata labarin a nan kurin ya ga irin nau'in mutane da ya samu alace wa kazalika wa kada ahad kazalik kazalika wa qad ahqna bima ladayhi khubra
alace kazalik wa kad ahatna bima ladayhi khub Allah ce haka da kaga wannan labarin haka ilimin me kewaye labarin wannan bawan Allah duk abin da yayi muna kan masaniya duk abin da yayi yan wa muna zan takaita labarin domin wannan kisa ce sananna cikin da sun tafsiri kamar da bin kasir ke cewa an kawo kwashe-kwashe masu yawan gaske wasu an dangana da annabi sallallahu alaihi wasu ga sahabbai kai labari mara kyau ma iya da muni labarin kwarai sun sace a kawo da yawa da irin kalarsu cewa ma abin da ya zama musamman zai ga wancan dare shi dai kira za mu kokarin wadatuwa da qur'ani kuma ba suna tabbatar da shi gaskiya zai da za mu gane kisa kyakkyawa zai ga labarin wannan bawan Allah ya je mahudan rana ga abin da ya samu nau'in mutane wanda ba su ma da gida to zai musu sira da karana kuma Allah ta haka lamarin yake ciki ilimin mu ya kewaye duk abin da suke aikatawa daga nan ne aka Allah ce ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجعل من وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
na'am Allah ce sun ma'ataba a sababa yanzu bayan ya je yau ƙarshen yamma ya je ƙarshen gabas kuma ya sake ɗaukar sabuwar hanya nan ma wannan hanya da ya kama iya tahiya hatta idza balaga bayna saddai har sai da ya kai tsakanin wani duwatsu guda biyu duwatsu ne guda biyu da hanya tsakanin waje da min dunihi ma kauman kayi ya shiga kowar ta tsakanin duwatsun ya zo gab da mararraba tsakanin duwatsu guda biyu a wurin kayi shiga kowar waje da min dunihi ma kauman ya samu su kuma su nau'in mutane wanda la ya kaduna ya fi kahuna kwada ba da kalmar shiga da su suke gane magana juna mana suna da wahalar gane ma magana shi a bakin wannan duwatsu guda biyu kalu ya zarkar ne قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
na'am zan wake nan nan ne kuma za mu shiga suma labarin bayan labarin zulkarnai cikin labarin za mu kudu kisa sabuwa ta wasu jama'a wanda aka kira da yajuj da majuj yajuj da majuj wata al'umma ce a cikin tsiyan bani adam amma labarin cikakke ne nasu na wasu fofinsu kamar da ibn kasir ke cewa ah, na masa'alar abdewa aka su ma aka dangana kan labarinsu an yi kwashe-kwashe da yawa cewa annabi ya ce al'umma ce wadda al'umma wajen dubu ɗari hudu ce ko wata al'umma guda sai ta bar mutum guda sai ya bar ya ya- ya da jikoki dubu dubu al'umma ce daban al'umma daban daban dubu ɗari hudu ko wata al'umma kuma a wani kowane mutum a cikin ta sai ya dan wani tsawon da ke yawan jama'a da abu sai ya bar mutum dubu kai daya da idan ka ga da idan ka ga musu ya ce duwannan kwashe kwashe na biyu cewa wai akwai a cikin su kunnuwa su shi mu da kunne ɗin kwan su ne kan su kunne ɗaya na kana cikin wannan ta ake bakan damiya ko bakan damiya cikin bakan damiya ya karantawa eh ido ko kunna tin kunne bi ne kunna da yake hudawa yes kwanta yes ne kaza daya kunno wani cewa suna da tsawon zira'i 120 a sama duk irin wannan abin da kuma akwai da da saba ma misali yanzu maganar sirki zira'i 120 a sama annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ingantata bukhalqul muslim yace an halicci adam طوله سبعون ذراع فستون ذراع أسمع ذراع ستون أسمع yace tun daga nan ɗan adam ke ragewa yake hamaka kawai da muke a yau kenan ba duk mutumin da bayan mutumin da yake da yake da ra'ayi wai hadari ɗari nawa ɗari ɗari sama sai saba'in da sattin ne adam kuma tun daga nan ƙasa ƙasa ake rage ake rage ake ba magana kenan ka ga waja wanda aka ce wa rana iya gasa kifi da hannun shi wanda aka yi ruwan tufana da aka yi ruwan tufana shi bakin ruwan bakin kwabarin shi ne kuma wai cewa an san kafuri ne nan wurin kan takewa karanta aiki a wajen tafsirewa a kan ta mutane wai bakin ruwan bakin kwabarin shi ne ruwan duk ruwan ba daya kun bai halaka ba ba Allah ya ce halakar da kowa ba da ke masu imani ba ma shi bai halaka ba amma da matar shi ita ya ɗauke ta aka faɗa har an ƙaye ruwan in ya san tasa abinci wani ya tsoma hannun shi a cikin ruwa ya ɗauko shi sai mai ƙara ta kasa to shi ta kasa kasa ci shi ne nake in an ƙaye ci ya ga fito shi ne hannun shi wa ƙashe wanda ƙashe ba da ƙone duk wanda ta tsiriyoyi ya ka ta kanta mutane kurin su kai da aka ruwan tufa na gaba ɗaya ruwa ya ƙaye ya ajiye mata a ƙasa wannan kai labarin kuma labarin mata wannan abin kawai su mai suna ce maka taɓa taɓa abin da kake wai zai ce maka taɓa abin da kake wai shi ko tana hannun shi wa sadaka wadda shi aka yi yawan duniya wani ana rudu ba na ya da aka yi aje ta ce wai ka taɓa mini wai kai kaji mata kenan duk duka shi ba shi da labarin ne daga cikin labari ya kada kura wai annan musa alaihi salam ya zo ya tsu ko yi waje tun yi waje tun tufa na tunu wai wani musa ko shi ya ji yaƙi wani gari wata yakin garin musa da ya je da sanda tsawon musa zira'i goma tsawon sandar zira'i goma da ya ƙwara zira'i goma da ke za a ƙwabri shi wai ya haka ce yaƙi ya je ga ƙaƙaƙaƙa ƙauye wai kun ya musu tsari ya kai wata tsari kamar kamar ke shi ne wani ma a wani al'autuwa iya nan a za'a littar da ake kasance hannun malami ana karanta mutane a wurin tafsirai haka ta karanta mana Allah ga wata bada ba ka fiye bace duka shi bashin da daliyar kenan yanzu dai muna maganar yan uwa yanzu da majuju tabbas kan tabbata annabi sallallahu alaihi ya bada labari iya daga cikin karshen zamani kusan tashin kiyama bayan Allah subhanahu wata'ala ya sabakar da annabi Isa a inda ta buka da mace iya bayan mahadi sun gamu da isa to yanzu isa idan ya sabko ya kashe dajjal da iya sabkowa dajjal ya kare ɓanar shi ta kare yanzu bayan wannan isa ya abin da ya yi tare da mahadi na jihadi fi sabilillah sai allah ya kaɗo da ya ji da majuji isa zai ba jama'a shi masu imanin labarin cewa Allah ya fito da wasu bayan shi wanda babu wani makhaluki da zai iya gama da su zai iya gaba da gaba da su ba mu iya tunkara su ta haka maza maza mu sai mu hau dutse kurfi ta kanmu isa kan shi bai tunkara su ruwa ya kasa buhar kuma su su za su yi su hau kan dutse su laɓe su kuma su shigo duniya su yi taɓan nan su yi taɓan nan sun kare ɓannan za su yi taɓan nan kashi kuma Allah gama sai wani malaka tsutsa tsutsa a tudu a wuyan kowa tsutsa haka da bai tsutsa ma aka kama da wata jaraba ita ta na corona ce eh ta na corona ce jaraba sai na shiga gaba ɗaya ta za su mutuwa guda gaba ɗaya da mutu Allah zai kashe su gaba ɗaya Allah ya abu wannan ruwa ta isa sani da wanda ba kuma za su cika duniyar tsanani Allah zai bar wata halitta kan tsuntsaye za su tsina ta tsina su zuba cikin teku isa kuma ya dawo ya samu rayuwa da yamma wannan haka zai kan kasan zamani kenan akwai su wata da nan sallar sallam ya shigo gida hankalin shi a tashi lokacin ikatar ikatar musalama ce wani zai arzikin sharka da karam wani sharri azaba wani amma bala'i ya kusa kar ga laraba don suka cewa rasulun layi bai ka ci a ranar ya ce a yau an buɗe kowane ya juju ma juju kusan haka ya haka an buɗe ya mutu buɗu amma yau ce kama ka san ta buɗe kama irin kowa karama ta samu ta ce ya rasulun layi a zuwa na kofi na salimu ya manzo Allah za mu hallaka a cikin mu akwai mutanen kware ya ce na'am idan kasarul khabar za a iya hallaka idan ko akwai kware idan mutanen banza suka yawa za ku zama da bala'i kin zama akwai na ƙwarai zai haifar da bala'i Allah ya raba da irin da annabawa a cikin lokacin bukta nasar da annabawa malamin jarabawa kun ba ware kowa ba jaraba ta lake jama'a haka kenan in an ga barna a jihar kaga shi amu na kwarai ba ruwan a kana cikin tazo an da ka hori ba shi masu imani ne babu abinci ana wahala abinci ya tsada kowa ta shi kowa ya sako da wani bala'i na wani cuta ya shi kowa an masu imani wannan kenan mutum sai aka ce banna duk mai iko hana banna ya hana ta idan baka hana ba kai mata shahe ka kan misali da maza ake ba labar sallallahu sallam ya ce da mai banna da wanda yake haɗin kallon banna ya kyale kamar jama'a ne suna cikin jirgin ruwa jirgin duka nasu ne wasu a ƙasa wasu a sama kowa na sama nashi ne na ƙasa nashi ne ko ya mutu kai sai ɗan ƙasa ɗan sama su ɗan ƙasa ruwan sha a sama yake su masu shawar kasa sai sun hau sun sa kara sun ji kansu da kurwa su ranar suka yi shawara gaskiya muna cutar da muna yawan zuwa cikin wasu na kamata yanzu dai mu tilla ruwa da kasan dole shan ruwa da kasan akwai ba tusir bukari wata yin ganda kan haka ya ce sai suka fara tara jirgin ruwa da kasa yan sama suka leko me me lafiya ta ce a ramu muke zama sha ruwa da kasa ya to kaga yanzu su yan sama idan suka ce ba ruwan ayi bangaren su ne in ba su ilimin su tsira ta manzo Allah ta haka lamari da ke ciki idan ka gaban na ce idan kuka kyale mabannaci na banna ta za ku duniya in banna ta halaka da ba ware idan gaba ta Allah ware amma idan kuka hana su ku tsira su ma su tsira da ka mabannaci kina shi ake sai ya ciri ko ba ga Allah shi ma tsira kama ga tsira dan ba a ganin banna a kiyaye sai ba kiyaye wanka Allah ya ce ya qalu wayannan jama'a da zurfan ne iske a wannan wuri a wannan bakin wannan duwar suka ce ya dalqarnain nakin za su kawo kamar da shugaba ya ake kami dole ake kami shi bukata ga bukatar mu suka ce ya dalqarnain إن يأجوج ومأجوج مفسد في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يا ذا القرنين يا جوج ومأجوج مبلتان من السماء قصا مبلتان nan kenan bakin mararraban wanda su kuma ya zama juju daga can suke shigowa kamar nan kenan abin da ke gama su da waɗannan jama'a ta zama wanda shi ne mararraba suka ce ya juju da majujin mabannata ne sun fi al'ada mabannata na saman ƙasa su ce fa halin mu na ja'alu ga kharajar shi ne shugaba za mu biya wasu wani wani kuɗi kenan a ɗora mana wani lamfo a ɗora mana wani kuɗi za mu biya na musamman akan an taji alabbayan na wani musamman ka sa wata kariya kenan ka sa mana hijabi tsakanin mu da su su san zai maka nan su ba shi kuɗi a ɗora masa wata diya da za su biya ya musu wani kitin da zai raba da waɗannan jama'a ta jirma biyu haka suka kawo jajensu ko bukatarsu ga zarkar ne ne ce musu قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما
yanzu da suka gaya mai haka ƙari ma makanni fi rabbi khair ni za a bada maku abinda Allah ya bayar ya tabbatar da hannuna khairun kuma yadda kuma na yayi alkhairin abin da ke zuwa zai bukata wajen wani kamar da wani kashe sulman da ke cewa a cikin duniya bi mali za a bada ma dukiya sulman da barki da ko sai za a bada ma dukiya kenan na yi ɗayan ka kai talaka ne talakawa ne bana bukatar na yace ma makan ne fi rabbi khair abinda ubangiji na ban dama ya ban ba kan shi ya alkhairi abinda ke wajen da kun ga abinda ke bukata kun fa'inuni bi quwwati aj'al bainakum wa bainahum marjama yanzu ina san ma'aikata nan kenan ka gudun moku ta karhi ta ma'aikata ga abin da shi da musu yace ku taimake ni kurin da kare ma da ma'aikata da leburorin ma'aikata na zama ku aj'al bainakum wa bainahum radama radam yayi karin haka kurin mace wata kariya kare radam wani beton ne na na fara beton kuma na musamman zai muku wani wani kenan wata ganuwa ta musamman yayin da za a yi wannan ganuwa ga inda ga za a za a yi ta ya ce آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
ɗan wannan ga yanda wannan katanga ko ganuwa ta ce ya ce asuli zubar hadis zaɓin da ke nema ko kawo mani ƙarahuna kenan ƙarahuna guntayen ƙarahuna mun ce a kama ka sada beton ake za don nan tsari ya yi ya ce hatta iza sabon sarfin da aka ƙarahunan sai da ya shirya aka shirya ƙarahunan aka yi katanga tsakanin nan da nan aka yi aka yi kaman aka ce ayi katanga ta ƙarahunan aka yi aka ta da hatsama kuma aka zuba dalma a cikin kenan katangar kariyar kuna ɓangaren ta ƙari kuma na an zuba dalma ya ce ƙalan fuku nan kenan yanzu ga ƙarhe wani wasu abu abin kira ƙarhe ne ga dalma kuma an zo an hura wuta ana zuga jiki to in fuku a busa a busa sai da aka zuga wannan ƙarhen ya yi wuta ya yi ja ya ja ƙal a tunin ofir da alihin fara yanzu kenan an kasan da ƙarhe ko da ɓangare an dire ta yanzu kuma yanzu ta yi ja ta yi ja kamar garwashi ita kuma a kawo nan kuma ɓangare ana dawo ana dawo dalma an dawo dalma da sun dawo dalma beton kenan beton na musamman ya ya ya fara beton suka ta na siminti ko na duwatsu wuta ce a ƙarhe na kan ƙarhe kuma an kasa bayan an kasa wannan katangar ta kasa ta kasu sai aka kawo kuma nan kuma ga ruwan dalma a gefe ɗaya kuma aka kawo aka zuba a ciki kasan wata haɗewa ce za a ta musamman wanda sa abu tsarin ƙari kenan haka ne aka yi kenan hatta idan sawa bai na sadafai sai da ya daidaita katanga tsakanin wannan dutsen biyu ko ina tsare ya gamu aka tada katanga ta har tsakanin ƙari dutsen guda biyu ta tashi gini ya tashi amma katanga ce ta aka shirya bai son ƙarahuna kuma aka sa ziga ziki ake busa ake busa ya ce in fuku adan fuku kubusa ana busawa ana busawa hatta idza ja'alahu nara idan ka sanya wannan katanga ta kuma kaman wuta ta kanta ta ja kuma qal atuni ufrid alayhi qatara ko zo mun ta guda ko kun zuba haka aka yi katangar wannan aiki makami ba me Allah ya ce فمستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
wannan katanga da aka yi a gaya maka matsayin tawa ke da an samu lahiyar su alaƙi fa mastawu an yi zahuru wa mastata'u lahu naqaba wannan katanga da yanzu da aka yi ta kenan mai tsawon gaskaci ita fa mastawu ba sa iya hawa su taka su tattaka su hayo shi fa mastawu an yi zahuru ba su iya takowa daga sama su ƙetaro da kan katangar ba ba su ƙetararwa wa mastata'u lahu naqaba kun ba sa iya tillata ba an azama lahiya ba shikenan ba a iya hawa ba ta haiwa na ce tsawonta ga sirfi ga sirfi ga tsawo kuma ga ƙashi tsaka ba ta tulluwa wannan shi ne abin da ya musu sai aiki ne wace aiki ne ta abin a zo a gani kura aiki da aka kan ilimi shi shi kai su bayan wani yayi wannan katanga me yake cewa قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا
yace qal hada rahmatun min rabbi kin wannan dama da hikima da Allah ya bashi ya ba wannan mutane kariya daga hadarin waɗannan azzalimai a juma'a irin wannan aikin da ya kare gagarin aikin da ya kare ya diba yace haza rahmatun min rabbi wannan wata rahama ce ta musamman daga ubangiji yace amma fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wannan komai a lokaci in lokacin da ubangiji na yayi na ƙarshen wannan katanga duk ƙarhinta za ta rushe ta zama libin da ƙasa za ta rushe amma akwai lokaci to wannan yawan shi ne matsalar ya'juju wa ma'juj da ya zo cikin hadisi kan matsalar za su zo duniya yawan kullum mai imani yana mai wuya da duk abin da Allah ya ce annabi ya ce ko da kai baka gani ba ko da hankalinka ya kasa bayanin abin abin da ake nema abin da ya tabbata daga Allah Allah ya magana annabi ya magana abin da kurin ake nema ga imani lokacin da ya tabbata na abin ya zo daga Allah ko daga magana da Allah ya ko to ko da ni ban gane ba kullu ta bata kai ba na imani samina wa ta'ala dan wannan shine abu da yawa da ya hallakar da al'ummomi tunkara da maganar Allah da ka matsayin da ɗan adam mai rauni da im ka rinka wani abu da ce ka za wahe ya yi daidai da hankalin ka in bai doka kai ma ya ka ture ƙarshen lamari mun ba yan wani labarin farko kan musulunci a kan sista kurin su isra'ila da irani a shekara wani abu ne ya wakana da nan sallallahu alaihi wasallam abin da ya wuce hankalin su a wancan zamani ya zo ya bata labarin a sun san menene kudus ta yi ta wajen wata biyu zuwa da dawowa da wahala da ake yi dama suna cikin shakka ko kin yarda da yake Allah ya aiki shekara ta goma ce ta ba ana kuma gobar mai su kuma ya ga wata sabuwa ya zo ya ce musu ai a daren jiya ya tahi kudus ya dawo kudus ma har ya sama bakwai duk wannan su ba su tsaya maka san bakwai na ba su ba cikin labarin su kudin a wasu da ake shi abin da suka sani na magana ba zuwa sama ba suke maka suke maka yanzu a zuwa kudus kudin a ce a dare daya an je wannan tafiya an dawo cika dama mun kyale ne wasu kace akwai wanda akwai wanda suka imani ba akwai su masu raunin imani sun yi imani ma amma wani abin da zai musu cikas ya za a yi wani abin yau kana mai aiki da kullu su bai yi ruwa ɗan adam da je wannan wurin ya dawo a dare ɗaya ka yi wayewa gari shi kuma Allah zai ce ma ta lelin ta lelin cikin dare ma سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله سبحان الذي asara bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya dare da bawon shi ya ce laylan da bil suna ce laylan wannan akwai cewa kaka cewa kamar daren ne tun daga magariba ake tafiyar har zuwa asuba a wani bangare ne daga cikin dare aka yi tafiyar من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله wani ɗan yanki dare da kaɗan aka je aka dawo daga masjidin harama na makka zuwa zuwa ƙudus masjid aka sace ne wadda suka ce kurin berewa ko suka kafurce suka wurin sun ƙara samun mushkila kurin berewa ko berewa kurin a shi ne a wuka suka wurin suka wurin su duk suka ya ba maka ka ji labarin abokin naka kuma sabuwa da ya kawo kaje ku na ana so ga musaka ga alama ke shi ma yayi shakka za ka mai shakka ne ka samu labarin wata sabuwa daga abokin naka yace me akai wai yace a daren jiya wai ya ji kudus ya dawo maka ya kwa a maka yace ya ga mu tabbas in ya ga mu tabbas ya ji asali daga shi aka samu lakabin abubakar siddiq ita idan kun yaji kura kare aka zo duk da kasar rashin rabon imani ya kawata su gano lamarin aka zo aka mai taron dangi sai aka zo da kure shi kore shi maimayin gari aka ce zo aka taru aka ce ka ce jiya cikin dare ka je kudus ka dawo maka kafin a maka ka yi tarihi na ji wasu ke wasu kawai labari wadda su a sun san wurin shi ne ba zo ka gaya mana kudus kofa na wuce a gusu a arewa ta biya da wuce zo da mana ruwa ta yi ta kasa ta cikin sulbar sun cikin sulbar sai ka ba mu labarin ta biya na wuce kofa na wuce in wa wallahi a nan bannin dama ta biya na wuce yana lissawa kaga nan anan shekaru sha ko shekaru mai sha na ko shekaru mai shirin ana hada daya shekaru mai shirin da daya na kuma hayo da ban san mata da ban da mai da da daga wannan sun ke dai kira da dai to wa amma wai yanzu wai da a kore shi ne wai aka ce sai ga mana taga na wuce kofa na wuce a kudu kaga ba hujja bace ba a gane gaskiya yawa ya je dawo ne kaga wai sai da ga kowa to amma hikimar Allah yace annabi ce na shiga cikin halin damuwa kurta yi naga Allah ya ɗaga mun ɗaki a gaba na ƙurs ya ce ga ta a gaba na kallon ta ce ɓangaren kusu ƙofa kaza ce taga kaza arewa kaza ce kaza ya duk abin da kamar ka cikin sun suka ne ciya ga yamma ya ba ta labarin dalla-dalla duk da ka kayan kyalin shi ne wani ga mishi wani ma wani ma zai ga labari za su fi barba imani kenan mai mutu sama kawo magana aiki da kwalluwa kan a wancan zamani shi yake da hankalin su bewa a yi tafiya a cikin wannan dogon tafiya a cikin dare ya sai da shi yawan muna rayuwa a wani karni dan adam da yi wata na'ura sha na na ba labari dabbar da ya hau zuwa kudus ya wata dabba ta albura ya ce tana faɗe taki ɗaya ta yi bakin iyakar ganinta faf kun hanji ta yi takin ta ɗaya takin ta ɗaya bakin ɗauki idan ka ne kiran rufe gani ke wata dabba ta musamman Allah ya komishi haka ya ce aka komishi dabba ta musamman aka komishi duk takin ta ɗaya bakin ɗaya kan ganin ka ko ganin ta kiran wata to yanzu ɗan adam ne Allah ba shi ilimi ne wata na'ura inda suke cewa an je a dare ɗaya an dawo bai wata kawo ce mu Allah suka ce wuta ɗan adam ya yi na'ura a awa guda ne a je wannan wurin a dawo ɗan adam ya ta jikokinsu kai a banza sun yi aiki da hankalin su da wuta ba dama koma gyara ke shi ne mutum kai ta muna magana mutum kaka tunkarin magana allah maka annabi da hankalinka a wani gurin kake nema gurin ya tabbata to ko da ban gane ba yawan gane yawan bana gane ma haɓa na misali da yawa yawa kana hadarin aiki da kwallo da annabi ya ci kuma mun zaba irin wannan masu izgili kan har zamto malamai da addini suka lalace suka suka tsaya ka ba hayar ka magana hadisin zubab hadisin gudawa ya gudawa ne wanda fada abin shanka wai ka tsoma wai ka mai ka tsoma wai ka sha abin wai suke izgili da sunna ka amma wannan kaga shi kuma idan zamani ka wurin ne suka binciko wannan gaskiya magana kuma suka sanar da hadarin magana hadarin abin abu kuma misali wani cikin yan uwa ya je ya ilimi ya dawo Allah ya da za a cikin cikin halin sunna sai ya zo ya yi kamun wannan magana shi ma ya je ya kawo irin wannan aƙida irin sa na banza ya zo ke na sai ka mana magana ta kusa magana ta magana guda to Allah ya sa ina da wata jarida wadda aka yi wani zama a jidda aka yi wani zama kawai bincike da mutum alamai kuma aka yi zama tsakanin musulmi da masu ilimin siyan kan mas'ala kan abin sai da tsaye bayanin kwata-kwata iya sukan wannan hadisi sai na tattara yan tashi ne na kojin ne sai na buɗe yasto yanzu wani malami ne kawuri ne mutumin alman ne mutumin alman ne mucikar da shi ya tsaya shi iya jin wani labarin kula kaza kaza bincike ne kuma ya kare zuta ya sakamakon binciken shi an ce kuda in yawa da abin sha al'umma shi a hudu a sha kuma ƙarin da ya muhimmin tsara ke bayani ke tasirin abin ya ce domin ƙuda yana kariya da huhukin mai cuta mai da shi ke faɗa wani shi ke har sarkara abu haɗari da shi ya ce to ya ce a huhukin shi ɗaya ya ce a huhukin shi ɗaya akwai cuta amma a ɗaya akwai maganinta da haka idan yau haɗa rajin na biyu an ka dirin yashi kiran ka kashe wancan mikrofin ruwa ya ingantatta kan haka wallahi yan amara wannan mutum alamakin wani abin da ya samu tsayawa shi da abin aikace don mai imanin da ya zama zama so ke gaskiya magana ya ce abin da ya samu tabbar bincike da tsaya kawai musamman ya ce ya karanci kuda da kyau ya binciki kuda ya ce kuda daga ya tunkari da je wani hujjar shi ke fara tunkara shi ke fara kare da shi ke fara tunkara shi ke fara maimaitawa ya ce da ya zo ya bintiko ya ce tabbas a kodin guba wani turar a hujjar ko sai ya nasu kuda yace kuma wallahi ya samu a bangaren daya ko cikin daya a kone likin ya bada misali karfin likin ne da kashi microbe yace inda za a samu madara litin dubu na madara dubu na madara mai microbe a ciki mai bacteria a ciki ce inda za a dauko garam daya na wannan abin da kuda ke gudawa mai kashi microbe wannan garam daya zai kashe microbe ke litin dubu na madara ce kuma kawuri ne yanzu da ya je magana ba daga annaba take ba daga wani ilimi ne a ɗani kumkum ɗaya daga zai kuma yadda ba wa Allah ya zai ya zai wanda haka ɗan kullum kurin mu ƙaurace ma in dai aka shi abu ya zo a ƙur'ani ko sunna kar ka sa ƙwallo ka ce dole kai sai ka gane abin ba san abin da ka sani a kurin sami na watsa na ba sai na gane ba eh ba na gane ba iyawa a gaban gari yawa abu da yawa a gaban gano don a gano gashi misali na magana kare da manzo Allah ya ce idan kare ya sa halli a cikin makayin dan ko yake kuma ya wankewa bakwai amma farko a kan kasa ko shi ma aka bincika a lokacin nan babu wani na'ura ta ta hankalin yi microbe yanzu aka zo aka zamana aka gano ashe iya kare da ne wani harshen haɓar na iya zubo da wasu miyagun mikurum aka zo aka wanke ɗan jaben nan abin wanke ba aka wanke aka wanke ba iya na hannu ba akwai saura amma ana sa ƙasa guda aka wanke ba ne haka kullum mu sauka mu saba kan layiya in dai abu aka ce annabi ya ce ko Allah ce kaza abin zamu nema shin ya faɗi in dai zo a ƙur'ani ko sunna ingantatta kurin samina wa tsana kurin muta kenan wanda muna maganar labarin ya ju da majuji an ba mu labarin su akwai su kuma za su zo a ina ne a wani gari a wata ƙasa ce ya ciki dubin sani ba kurin mun imani ba dole ba mun je mun gano a garin su mun kai labarin mun kai bulaguro mun je mun dogo mun gan su abin ya ce domin yau babu nan ka gashi gagarin ga wurin tabbas amma cikin tsiyan adam ne cikin cikin banu adam amma labarin na hakika tabbas complete zo ta hanya ingantatta daga manzon da Allah ya karɓa amma a Qur'ani da Sunna tabbas akwai su kuma za su zuwa ƙarshen zamani za su yi bala'i kuma Allah halakar da su shine Qur'an Allah ya ce zulkarnain ya ce bayan ya kare wannan katanga ya ce haza rahamatu min rabbi wannan wata rahama ce ta musamman daga ubangiji na fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu daka idan alqawlin lokacin da ubangiji na yayi ya sa na rushe da za ta za ta rushe wannan katanga wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alqawlin ubangiji na gaskiya ne tashin kiyama katon ya bar alama kai cikin alamun karshen zamani وتركنا بعضهم يومئذ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
التي وتركنا بعضهم يموج في بعض nan kenan lokacin hudowarsu ƙarshen zamani in yazo za su huto da yawa aka kaman su hau juna za su cika duniya eh sifan nafs kuma wani fi kafin so don ƙarshen komi ne ifa ya zo komi ya ƙare zo na ƙarshen laman duniya ne a cikin za mu yi busa a cikin kaho don tashin kiyama fa jama'a nan jama'a kuma ƙarshe za mu tattara kowa da kowa da mutanen da aljanun da duk wani abuta za mu tattara a wuri guda da ni misali ina ganin ya kamata mu tsaya kan mu shiga cikin don sabon abu ne insha Allah ɗan uwa kwarai jama'a masu gabatar da tsarin wa'azi sun ci aikar da godiya Allah ta kama kowa da alheri yan uwa duk mai gani mai sani ya sani yadda aka tsara jama'a a wannan gari ko gwamnati sun tsara ya dage ko gwamnati ko wasan fiti ba duka suna da tarawa yan uwa yan agaji kurin yan agaji banda yan jin wa'azi dubu biyu da dubu suka nuna dubu biyu da dubu suka nuna yan agaji kurin yan gyara wuri banda yankin wa'azi wanda baki dubu hudu dubu biyu da ɗari biyu ɗaya gaji kudin yan nijar kudin yan zaune aka harsai aka rubuta sama da dubu biyu suka yankin wa'azi wanda wanda aka rubuta ne wanda ya zauna masallaci an rubuta dubu biyu da nawa wannan banda banda banda yan najeriya banda najeriya wannan kudin yan nijar ne kudin yankin wa'azi kudin amma kowa ya ci ya sha ba wanda ya yi wa abinci ya isa har saura aka yi kudi ma har saura aka yi komi da saura Allah saka maka wadansu kuma muna gani kuma nan masallaci muna gani an ƙara haske kuma kasar kudi ba kasar gwamnati tafi shi ma cikin wani bawon Allah masu neman lada shi ma yayi Allah saka ma kowa da alheri mai akwai Allah sa yayi mana shi Allah ba shi yayi Allah da mu da shi da gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته